تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ba inda za su ka يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
to sa ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
yau kasa da ita haka ta yi haka inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا ترى قوة رمضان هجراء النبي عليه الصلاة والسلام daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da tara yau dai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin tafsirar alkur'ani mai girma yi mun kare suratu luqman yau kuma za mu shiga suratun rum suratun rum ita ma sura ce makiya wannan sura mai girma babban sakunan da take dauke da su kamar sauran surorin alkur'ani mai girma ne na bayanin tabbatar da tauhidin Allah subhanahu ta'ala, sanin Allah da kuma yin aiki da sanin Allah kadaita Allah da bauta da kuma tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar da zuwan alqur'ani daga Allah ta'ala zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanin kaɗan daga cikin alamomin da suke nuna ikon Allah inda Allah ya ce wa min ayati an khalaqakum min turab wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wa min ayati manamukum bil layli wan nahar wa min ayati yuriikum al barqa khawfan wa tama'a wa min ayati an taquma as samaa'u wal ard waɗannan suna nuna wato girman ikon Allah subhanahu wa ta'ala to duk za mu gani cikin wannan sura mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya ce alif lam mim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون
to inda ka sha karatu bari a tsaya bismillahir rahmanir rahim da suna Allah subhanahu wataala mai yawan rama mai yawan jin kai alif lam mim nan muna da madda guda biyu lam mim muna da al-harfi al-mukhaffaf da kuma al-harfi al-muthaqqal dukkan su kowane ana gan shi ne shidda alif lam mim kowane ja shidda ake mishi a ka'idan karatun alkur'ani mai girma Allah ta'ala ce ghulibatir rum allin jayi rumawa ma'ana Allah subhanahu wataala na cewa kaman ghalabatil fursu ruma ghalabatil fursu ruma farisawa sirrin jayi rumawa waɗannan sunaye guda biyu a wancan lokaci su ne manyan duniya masu ƙarfin tsaya masu ƙarfin tattalin arziki masu ƙarfin makaman yaƙi a wancan lokaci mutanen gabas da mutanen arewa Rumawa asalinsu jikokin annabi Ibrahim ko kuma wannan waɗanda nake sawar da ciwo yawwa wannan ko ya dawo waga ce ko kwale ka tana wannan ce kenan ko shi kenan ita mai amfanin ta ne wato rumawa ɗiyan annabi ishaqa ne kakansu shine qais ibn ishaq ibn ibrahim saboda haka da su da banu isra'ila ɗiyan wa da ɗanƙani ne muna ganewa su rumawa asalinsu su ma jikokin annabi ishaqa ne domin annabi ishaqa shi ya yi babansu ais ibn ishaqa wanda ake cewa yaqub ibn ishaqa ko wanda shine isra'ila din kusa da haka da banu isra'ila yahudu da turawa na yamma yamma da dangane su kana kai ta duniyar da ka kalle ta zaka ga dai da dangin juna ne laraba ma haka suke laraba da su da yahudawa ɗanwa da ɗanƙari ne. Su ma haka su, da larabawa, da turawa, da binnan, duk dangi ne, da Yahudawa. Duk dangin juna ne, dukkan su jikokin annabi Sakan da annabi Ismail. Su kuma ɗan su kuma wa da ƙane suke, Ismail shi ne babba ga Ishaqa, haka daidai ‘yan gida ɗaya ne. to Allah ta'ala yana ba da labari cewa saboda ka mu ma haka bincika za a ga mu mami yawwa dai jirgi guda ya doko mu haka duk ba dai annaba dan bane ko sassako ma kai mu ma cikin ɗiyan annaba adam ko sanar za ka ga mu ma ɗiyan wani ne in waɗannan annaba mu ma ɗiyan wani ne cikin mu akwai musulmi da dama cikin mu akwai arna da dama cikin turawa akwai musulmi da dama akwai arna da dama cikin yahuda haka nan cikin laraba ma haka nan akwai musulmi akwai arna har yanzu kenan kaga duk dai dangin juna muke duk ɗaya yan uwa ne gaba ɗaya to Allah ba da labari cewa gulibatul rum an rinjaye rumawa fi adnal ard a cikin mafi kusancin ƙasa wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun kuma cewa su bayan galabar da aka yi musu su ma da sannu za su yin galaba za su rama kenan fi bid'i sinin a cikin 'yan shekaru shekarun nan watakila daga uku zuwa goma kada ya su wuce goma cikin waɗannan shekarun bayan an ci nasara a kansu ma za su ci nasara a kan waɗannan da suka yi nasara a kansu cikin 'yan shekaru da ba su wuce goma ba lillahi al'amuru min qabla wa min ba'd sha'ani na Allah ne subhanahu wataala gabanin a ci nasara a kansu da bayan sun ci nasara dukkan sha'ani na Allah ne wa min ba'di wa yawma idin yafrahu almu'minu Allah ta'ala yace kuma a ranar da suru ma za su cin nasara kan farisawa ran nan mu'mini za su ji dadi za su yi murna za su yi farin ciki bi nasrillahi game da taimakon Allah yansuru man yasha Allah ta'ala yana taimakon wanda ya ga dama wa wal azizur rahim Allah subhanahu wataala shine magwayi wanda yake mai yawan rahma waɗannan ayoyi sun sauko ne a yayin da sarki sarkin farisa da ake ce masabur ya ci nasara a kan wato garuruwan sham da garuruwan da suke makwabtaka da su daga cikin garuruwan yankin larabawa da ainihin ƙuryan garuruwan rumawa duk ya ci yaƙi a kansu ai ya matsa ma sarki heraklu sarkin rum a wannan lokacin ya matsa mai komawa garin Constantiniya ya matse shi a ciki Constantiniya tana can tsakanin abin nan tsakanin Sham da da da Turkiya can kusan iyaka Constantine inda Bature ke ce mata Constantine ya matsa mashi a ciki ya matse shi ya sa mai takunkumi na wani lokaci mai tsawo har sai da wato Allah subhanahu wataala ya kawo ƙarshen abun amma matsu sosai sarki sabur ya matsa ma wato sarkin ƙasar sham a wannan lokaci wanda sham lokacin ƙarƙashin rom take to ya ci nasara da ya mallaki da ya ba mai garuruwan gaba ɗaya ya kwace su sai garin Constantine kadai ya rage ga hannun sarkin rom a wannan lokaci da lokacin da labari ya zo musulmi sai abin bai masu daɗi ba saboda musulmi suna ganin wanda ya kusa da su shine nasara saboda bi su ne mabiya annabi isa ko suna da littafi suna bin littafi addininsa yana a rubuce ki su kuma mutanen maka harna ne maguzawa ne ba su da addini gumaka suke bauta ba su kuma sai suka ji daɗi an ci nasara akan masu littafi marar littafi sun ci nasara akan waɗanda ba su da littafi akan masu littafi su ko mutanen a mutanen farisa a lokacin nan maguza ne irin mutanen makka suna bauta ma wuta suna bauta ma gumaka sannan kaga yan uwan juna ne su ko musulmi sai ba su ji daɗi ba saboda ga su da alkur'ani su ma nasara ga su da linjila amma kuma arna maguzawa sun zo sun ci yaki a kansu sai abin bai daɗi ba shi kenan da suka ji wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yawma idin yafrahul mu'minuna ko wa min ba'di ghalabihim sayaghlibu wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu sai suka ce ya bayi yiwa su mutanen maka suka ce bayi yiwa ba babu wannan ranar da za a ƙara cin nasara akan farisa sun ci nasara akan rumawa shikenan sai abubakar sai na bakar ya ce ma ɗaya daga cikin manyan mutanen makka nawa za ka aza ni ma in aza in aka sake cin rumawa da yaƙi ka ɗauka in ruma suka ci karo na farko in ɗauka a wata riwaya sun sa raƙumi bakwai wata riwaya sun sa raƙumi tara aka ce shekara nawa za a sa sai aka ce shekara biyar yake nan shekara biyar ta zo ta wuce shiru ba wani bayani ba ci nasara ba har yanzu kuma an ce bil isinin shi sai na bakar sai dauke bil isinin tun da dai ba kai goma ba dauki shekara biyar tun da dai alkawari ne na Allah kenan za a ci nasara ya zo ya gaya ma nabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda muka yi da ɗaya daga cikin shugabannin makka mun azara kuma akan cewa lalle wata rana sai mu ma sun ci yaki akan farisa amma ga shekarun da nasa sai manzo Allah ya ce inda dai ma kasa fiye da haka nan ka koma ka ce mai a ƙara tunda da yana cikin bil isinina ba dai bil isinina ka kai goma in an wuce goma taushe kenan ya tabbata cewa lalle farisa ba za a ci su da yaƙi ba amma a sa sai aka sa bakwai sai na bakar ya koma ya ce an ƙara ya ce ya yarda ya wani ya ce ya yarda ƙara aka ƙara aka sa raƙuma guda tara to kayan waɗannan su tuka sai Allah subhanahu wataala ya kawo wannan babun tun ana makari aka yi sai bayan koma madina aka ci aka ci farisa da yaƙi da sai na bukar za ya hita ya ta yi madina sai abokin wanda suka aza waɗannan raƙon madishe ce a na baka ɗaka ta yi madina ba na ganin ka in ba ci nasara a kanmu ba in muka ƙara cin nasara wa za a biya na ya ce ga ɗana nan ka je wurin shi zai baka to shi shi kuma abubakar shi ma da ɓangaren nasara suka ci nasara sai ya koyi ce turo mai kayan shi wannan duk lokacin ba hana ba hana aza abu ba aza abu caca ci in aza in kawo nauka kawo naka ma haɗa wanda ya ce ya ɗauki kamar yadda matasa suke wurin balo ko? lokacin suna da kudi sun rasa abin da za su yi da kudi sai a aza mota ko a sabon moto saboda balo can turai ana ta ana balo kukuna na kuna asarar kudin kuna in ba da ɗari biyu ka ba da ɗari sau na jika ɗari hudu a azam in muka ce in riyal ta ce in ɗauka ni ɗan riyal ne in barsa ta ci kai ɗan barsa sai ka ɗauka ɗari biyu jika ɗari biyu da ka ji kawo kanan tsohuwar ka yaya ko wani malamin ungo ku ka ba shi ka ce malam gashi a yi mana addu'a Allah ya samu kari da duniya lahiya. to irin wannan haramun ne ba da kyauta ta ci wannan kayan a hana ne lokacin daga baya kuma sai aka hana can da warin ba hana ba shi yasa manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam ce ma bakar je ka ce a kara to da lokacin doka Allah subhanahu wataala bata shila ba da haramta ainihi wato caca ba irin wannan ta aza abubuwa amma ya halitta ni in aza ni kadai ko kai kadai ka aza wannan babu matsala amma ya zama bangare guda biyu to cece ce Allah ya samu dace to abin da ya faru lokacin wannan dunkulewa ce kamar yadda alkur'ani ya saba dunkulewa yake ba mu labarin a dunkule a takaice lokacin abin da ya faru farkon a wannan yaƙi kamar yadda muka faɗa cewa sarkin farisa ne ya kawo hari a ƙasashen mi a ƙasashen rom ƙasashen laraba da yawa lokacin ƙarƙashin rom suke wancan lokacin to da ya kawo hari ji ya kwace garuruwan gaba ɗaya sai wannan garin ɗaya ya rage ya zo ya yi sansanin shi kusan garin ya bubbuga hemomin shi bukkokin shi da yake hutawa da sojojin shi da mayakan shi da komi ya ce ma sarkin Constantine sarkin Rome a wannan lokacin Iraq kaisar kenan ya ce mai a kana so in bar maka wannan garin shi kadai sai ka ba ni dungun dukiya ta zinariya da ta duwatsu irin waɗanda ake samuwa cikin ruwa ya nema abubuwa da yawa sai yawa gare shi wanda abin da ya nema aka ce da shi da ya nema din da wanda aka nema gare shi ba su iya tara abin da ko ɗaya cikin goma ba su iya tara wani abin da ya nema ya ce in yana so ya koma garinsu ya bar mai wannan garin to sai in ya ba shi waɗannan dukiyoyin ya ba shi bayi dubu kaza ya ba shi sojoji dubu kaza ya aza mai abubuwan da ba su yi wa shi kuma sarkin roma a wannan lokaci an ce yana daga cikin sarakuna masu kan hankali da basira masu wayo sosai da zurfin tunani wani tunani ya zo mai lokacin sai ya ce to ya ce ma sarkin farisa ya ce bari in je in tattaro abin da ke gare ni ba a rasawa waɗannan abuwa da kari ba ba a rasa su bari in je akwai binne-binne namu da muka binne na dukiya bari a ji duk a tonike su za a samu maka da kenan da ya zo sai shirya sojojin shi ya ce ga ta yadda za ku bi ku kewaye kan wanda ya ga hitau su suna nan bakin kasanmu suna so su ida kwace mamu garin da ya rage mamu mu kuma sai mu kewa ta wani wuri mu ma mu je can mu kwace masu kasarsu tara wadawan shi yace to yace zan yi tafiya ta shekara daya in na dawo ni ne sarkin in kuma ban dawo ba duk wanda kuka nada in Allah ya sa kun tsira kuna iya nada wani sai ku nada wani suka ce ai mu kai ne sarkin mu kuma muna fatan ka je lahiya ka dawo lahiya muna nan muna jiran ka kai ne sarkin mu ba wannan sarki ba kai ba shikenan ya tafi su suna nan sun saki baki suna jira ya kawo musu dukiya shi kuma sai kewaye duniya irin ta da wadda ba tarhoki akwai ba ba waya babu wani wanda za a turo sako babu wani munafiki da za a turo sako ya ce ga wasu nan sun shigo masar sarki yana nan yana ta annashawar shi yana ta walwalar shi bakin garin mutane shi kuma irin yadda ya shi masa ya kama shi aka kama ɗan shi cikin ɗayan shi da yake so aka mai kolo aka ɗoro shi bisa jaki aka turo mai da wasiƙa da komi cewa duk garuruwan shi gaba ɗaya ma an kwace su kuma duk an kashe sojojin shi an gama da su an raunana shi baya da wani ƙarfi sai ya ga ɗan shi da kolo bisa jaki shi kuma jaki da ɗan sarki ya baya mun jaki sai doki ko kuma ga aski an mashi ko ka san jan mutum ba ya san aski duk jan mutum ba ya san ya aske gashin shi sai in ya kama aikin hajji kake ko umara amma yadda muke kawai kaje ka ba wanzu mai aski ma kai gaba daya ba ka san gashin ka balarawa ba su wannan da jirgin turawa ba su ya ga wasiƙa an ce ga ya abin da ya faru ga abin da ya faru ya yi ashar ya yi zai ya yi kuwa ya rasa ce to tun da sun mu haka mu shiga garin ba kuma shi garin wannan garin Constantine wanda ya rage masu ba kwace masu ba rabin shi ruwa ne rabin shi ba ruwa ba ka sa akwai wannan garin zaka ruwa ya zo ya ratsa shi kamar kamar babban birnin ma ka ga akwai ruwa kana cikin ta sai ga ruwa ya ratsa wata unguwar za ka dole sai ka hau gada to irin tara ba gada ke akwai ba ruwan ne tsantsa ga su nan babu gada mutanen da shekara dubu da ta wuce da wani abu kusan dubu biyu za a cewa to shi kenan ya yi yankurin shiga sai sarkin ya ce shi sarkin dama ya riga ya dawo sarkin rome sai ce a samo taki na shanu da dabbobi da rakunma duka takinsa a cika da buhuwa cikin ƙasa gaba da ya tattaro a zo a zuba cikin cikin wannan ruwan me yasa saboda in sarkin farisa ya gani sai ya ce ai har sun riga sun wuce sun dawo ma har sun taka sun shiga garinsu sai ya ji tsoro to haka aka yi da ya zo bakin ruwan ya rasa yadda za a yi ga ka sai ya ga kama alama ga ga sojojin romulan sun zo har sun sun komo garin su sun je sun kare ke wancan dagai sun dawo gida to kaga kuma shi ba ya shigwa garuruwan shi ma an kwace mushi bari ya aika a kawo mai madadi a kawo mai taimako a yaƙi da da komi ya tsaye rasa abin da zai shi ne Allah ke ba da labari wannan yana nuna cewa tsakaninmu da tsakaninmu da nasara akwai akwai alaka ba haka ba gashi Allah ta'ala su nasarawa ne ba musulmi mu musulmi Allah na cewa wa yawma idin yafrahul mu'minun a wannan rana masu imani za su yin farin ciki bi nasrillah da taimakon Allah subhanahu wataala yansuru man yasha Allah subhanahu wataala yana taimaka ma wanda ya ga dama na ba ta Allah ta'ala ya gani cewa wato duk taron duniya gaba daya kowa na kin mu kowa ba ya samu kowa yana tsananin kiyayya da mu amma Allah ya ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara lalle zaka same su wanda ya kusa ga kauna ga musulmi sune waɗanda suka ce su nasarawa ne ana su kristoci ne to kada zaka same su suna da saukin me saukin mu'amala da mu sabanin sauran al'ummomin duniya gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya samu dace. Babai, an ce akwai kyakkyawa alaka tsakaninmu da su an ce addinin su na gaskiya bai. Ba lallai sai mutum yana da addinin gaskiya za ka mu'amala da shi. Mu'amala ce yau da gobe dole ka yi da ɗan uwanka ɗan adam. Da wata addini ce ba za ku yi ba. Yarda da addinin shi gaskiya ne wannan ka karyata Allah subhanahu wata'ala domin Allah ya ce addinin shi karya ne. addinin shi ba gaskiya bane addinin gaskiya shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma wannan bai sa ka saboda addinin shi ba gaskiya bane kuma ka ce ba ruwan karshe ba amma mara da ta addini ta huddodi na addini huddodi na mu'amala ta addini wannan tsakaninka da shi babu ita amma wadda ta rayuwar duniya ta zamantakewa sai ka ba shi hakkin shi waɗanda suka yi mu ma tsananin kiyayya manzo Allah ya zanna da su lami lahiya a cikin garin Madina balle su da masu sauki shi yasa saboda tsananin kusantar su da musulmi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a dadewa sai kaga sun zo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a dadewa sai kaga sun zo dan da nan sai su zo su tattauna a gwabza a kara su kawo hujjojin su manzo Allah ya kawo hujjojin shi su tashi su kiyarda kuma zala bai cewa ka kuwa da dawowa duk lokacin da suka dawo manzala ya ce bismillah a zauna a tattauna Allah ya samu dace sai Allah ta'ala ya ce wa'adallah wa'adallah لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم هم غافلون الله سبحانه وتعالى وعد الله وعد الله ألا يا يا الكوري شيني وعد الله وعد الله وعدا ألا يا يا الكوري لا يخلف الله وعده shi Allah subhanahu wataala ba ya saba alkawari shi Allah bai tada alkawari amma Allah ta'ala ya ce walakin na karan nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ne ba su sani ba game da hukuncin Allah a cikin halittar da yimin mutane da ayyukan Allah subhanahu wataala waɗanda suke cikakki waɗanda suna gudana ne da gwargwadon adalcin Allah subhanahu wataala mutane ne ba sani ba da ka sani da ka zamana lafiya a rayuwarka da ka san alkawarin Allah gaskiya ne bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abin da zai ci ba Allah ya alkawari ba shi ya kawo ka duniya ba kuma shi alkawarin zai baka abinci ya baka kudi ya baka sutura ya biya ma bukatunka na rayuwa gaba da ya iya alkawari amma rashin haƙurinka da rashin yardarka shi ke sa abin yana nesa da kai domin Allah ya ce ana inda zanni abdi bi ni ina nan a wurin da bawa na yake zatona in ya yi zatona da alkhairi haka in ya yi zatona da shar'i haka ina nan wurin zaton bawa an kana ganin Allah zai yi maka zai maka kuma kana ganin kai abin yayi kare Allah to shikenan sai Allah ya saba idanu ya saba kallon shega ina za ka samu wannan abu sai ya kyale kai ce malaiku ku kyale shi ya samu ana ka alƙawarin Allah gaskiya ne duk alƙawarin da Allah ya gaskiya ne daga ciki akwai alƙawarin tun ba mu zo duniya ba ya yi alƙawarin cewa in ka zo duniya duk abin da za ka samu ya tare da muka shi wani ba ya ci rabon wani wanda ka ga ya ci kayan wani nashi ne ya ci sai dai ya ci shi ba ta hanya mai kyau amma na yi da abin da ka ga ka samu to naka ne Allah ya rubuta dama cikin bakin ka za ya shiga ba bakin wani ba sai dai akwai kuma wato ɗaukar kayan wani ka can yawa abin Allah ya rubuto ma ka ci kai ne za ka cin shi amma kuma na wani ne ka ɗauki amma shi wannan wannan kuma baya da rabon ya ci na yi ne amma Allah bai rubuta mai ci abu ba saboda haka mu ƙara yarda da alkawarin Allah baya tashi Allah subhanahu wataala wurare da yawa ya ga inna Allah la yukhlifu al-mi'ad wa'ada Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah yayi alkawari bai tada alkawari lalle Allah bai tada alkawari Allah ba mutum bane wanda zai maka alkawari ya cika baki ya cika baki ya cika baki daga baya kuma sai ga kai abin nan wa'in na bashi fa ya mushi yawa kuma abin nan watan da yanzu kowa ya wace dama gaban mutane ne tun da zuma kowa shi ke da ya ta kanshi in ya zo ba zai ganda ba ba Allah ba ya haka nan saboda shi Allah mai abin ne ya kayan ne shi ke da komi kuma komin shi bai karewa in ya ba mu gaba ɗaya ba abin da ke ragewa a wurin shi sai kamar yadda ka san allura tana rage ruwa in an tsoma ta cikin ruwa aka hiddo ta to za ta rage ruwa in za ta rage ruwa to in Allah ya ba ku abin shi to abin shi zai rage ba in kuma ba za ta rage ba to ba ku saka rage abin Allah ba saraka Allah ya rage muku tanadin duk abin da za ku sha ku ci ku sa harakokin da za ku duka Allah ya shirya muku to dan adam ne wa kana al-insanu ajula dan adam ne mai sauri kaugawa da ya dibi gaban shigawa na nan ga alajiwa na nan ga alajiwa da wani shi za mu kaiwa ga sa alajiwa ne ko ba haka ba shi kuma ka kalla alajiwa ne watakila ya shika da kai sai za ka cimma shi shika da kai ka bari ya wuce mana ka bari ya wuce shi kai jikan shi ne ko cikin kananan 'ya'yan shi kake sai za ka cimma shi tun ba ka zo duniya ba shi ya fara kai yanzu ko fara ma baka yi ba zalla kake zaman banza amma so kake ka cimma wani wanda watakila ta mahaifiyar ka ma ya haihe ta tun kuma ita ma ba a haihe ta ba yake ta ba ta ka ta ya ne za ka cimma shi za ka cimma in kayi haƙuri idan kayi haƙuri za to babu mu da wannan haƙurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar jinkiri ku bar ganin nawa arziki bai zo ba zai zo kada nawa zuwa arziki ya doke ku akan ku nemi kuɗi ba ta hanyar da Allah ta lace ku nema ba kaga yanzu abin da muke ta nema ke neman kuɗi muke ta yi ido refu muke neman su ba ta hanyar da Allah ta'ala ya halatta mana ba haka muke ta neman kuɗi yau tsaron dukiya ya zama abin da ya zama ka sa wani ya tsare ma dukiya duba ma dukiya ya zama abin da ya zama ka ɗauko wannan ya bata ka ɗauko wannan ya bata ka ɗauko dangi su ka rasa wanda za ka rika to wanda ka daba domin ka daba shi ya tashi sai ya ce ina kai da za a durkusar da kai kowa gaugawa yake ai hakuri muna ai ya haƙuri kulikal insanu bin ajal mutum halace shi da sauri ke gare shi sauri kuma ayati fala tastajilu Allah ce zan nuna maku alamomin iko na ku bar gaugawa da sannan za ku ganin su abin gaugawa bane to abin da zai zo zai zo to ba mu da wannan haƙurin da za mu yi haƙuri mu zanna mu yi ta biyayya mu ladabi da biyayya ladabinka da biyayya shi ke sa Allah ta'ala ya taimaka maka a cikin rayuwa kuma ya baka abin mai albarka kuma ya baka abin ka jiya cikin natsuwa amma wani da zara an sayi tsaron dukiya sai ya kewaya wurin wani malami ce so yake are mai baki mai gidan shi can waye rihima mai gidanka baki ya jawo ka yace zo ka shiga dukiyata ai Allah Allah ya riga ya rufe mai baki tunda yace ya ka zo ka mana tsanan dukiya an gama to sai mutum ya bata a rihe mai baki kenan sai a rihe bakin shi abu da nashi ya ta samu ya ta samu ya ta sata ya ta jage bata wannan ya koya wannan ya ce da an yi asara sai ya tara shi ma shi ma sai Allah ya rihe bakin nashi Allah ya gama shi da wani shi ma ya ya wado ya ya dauke sai ya ƙara wahalar ta banza da wuhi ga zunubi Allah na jira shi sai wani ya gaba da abin shi ma don ma albarka a ciki to maliki cewa lallai alƙawarin Allah gaskiya ne Allah zai mana wallahi in ba dan muna da rishin hakuri ba Allah zai mana arziki kuɗi kuɗi sai mun je ba musu to amma ba mu da hakuri shi kuma Allah yana son mai hakuri wa ja'alna min a'immata yaduna bi amrina lamma sabaru kana so ka zama to gaba jagora shugaba wanda ake biya ke maladabi eh hakuri akan duk fagen da kake a hakuri domin wa man jadda wajada duk wanda ya ba da kokari zai samu kamar kai ba kai kokari ba ka yi kokari ka koyi sana'a ka koyi aiki in an an saya ka cikin dukiya ka tsaya ka ka koyi yadda ake nema shine kokarin da za ka yi amma lajja wa lajja duk wanda yi yunkurin shiga kuma to sai ya shiga amma kai gaugawa kuma za a yarbi da kai a jifa da kai saboda haka Allah ta'ala ya ce yawancin mutane ba san cewa alkawarin Allah gaskiya bane saboda matsalar mutane ma ba san Allah kaga bukatar sanin Allah ka san Allah subhanahu wataala sanin gaskiya sani na hakika ba na shanu ba gaskiya ne ba yadda wannan sani ka san Allah ba ya aka yanzu mutane musulmi da yawa an kaje musu ya kai suka san Allah sai su matsayi ka san Allah kamar yaya bai yi ma bayanin ya aka yi san Allah kawai ya san Allah ne da ɗabi'ar shi ya san akwai Allah kuma Allah ya sanar da mu kanshi cikin Qur'ani murare da dama ya gwada mana shi wane ne to wannan shi wane nan ba kowa ya sani ba an ce ya kai kasan Allah suka ce saboda gani ba wai Allah shi ne a'a gani ai na san ba ni na kawo kaina ba na alama ce daga cikin alamomin sanin Allah ni da kaina gani kuma kai ma ga mu mun sha bamban da kai alama ce daga cikin alamomin sanin Allah ga sama nan wannan sama tun ina yaro na santa haka ba ta taba lalacewa ba alama ce ta mi ta Allah ya yi ta ga rana nan tun da nake tun ina karami nake ganin tana fitowa daga nan tana faduwa ba a taba samun sabani ba ban taba ganin ta tsakiya ta yi tsaye ba ko ta je wurin faduwa ta tsaya ba ko ta je ta dawo ko in ganta tana ta gudu da karfi ban taba gani ba wannan alama ce ta mi alama ce ta akwai Allah wata ka duba ka ga inda yake ka dubi rana ka ga inda suke nisan su amma kuma suna haska duniya an ba Allah ba wake ya wannan to abubuwa na nan da yawa cikin alkur'ani da su ake gane Allah irin wannan sanin to shi zai sa ka ce lalle Allah subhanahu wata'ala babu abin da zai gagare shi komi nake so wurin ki zai bani sai in ka ga wannan makurafa to sa'an nan Allah subhanahu wataala zai ce wannan bawa na ni ya sani ya san wane ne ni saboda haka kenan da abin da yake so zan bashi amma ba kai wannan ba kuma ba ka so ka sani so kake ka tsaya haka ya ne za ka samu ingantacciyar rayuwa wani rayuwa ka sai dai ta ne ko ta koma sai ka yi kamar za ka samu sai ka ga abin ya yanki Allah ya kiyaye Allah ka kara ba mu damar sanin ka ya Allah da kuma yin aiki da sanin da muka yi muka ya Allah Allah ta'ala ya ce mutane ba su san Allah ba amma ya lamuna zahiran min hayati duniya sun san zahiri na rayuwar duniya zahirin rayuwar duniya kan mutane sun sani mana yawancin mutane ba su san komai ba sai duniya da ayyukan duniya da al'amuran duniya da abin da ke cikin duniya sauraka su hazikai ne masu wayo ne masu kayin basira ne game da duniya amma a wurin samun duniya da kuma fuskokin da za a yi a samu kudi da sun sani amma ba san Allah ba ba su san annabin Allah ba ba su san addinin musulunci ba kuma ga su cikin duniya kuma addinin suke kuma Allah ya halicce su dan addinin yanzu wani sai ma bayanin dalla-dalla da za ka samun kulki to irin wannan bayanin so ake kai hiye da shi gaba da Allah hiye da shi gaba da addininka ka ce harkar malamai ce ita ma wannan duniyar da kake kallo akwai malamanta wanda in ka zo wurin su kai almajiri ne kai ko almajiri ba kai ba to a ita duniyar ma da yake so ita wannan duniyar wanda ba ruwanta da Allah akwai malamanta akwai malaman duniya wanda sun santa sosai yadda da kake tunani ita duniyar da ba Allah cikin ta ba annabi ba musulunci akwai malamanta wanda in kai masoyin duniya ne in ka game da su in suka gwada ma yadda za ka juya ɗari kahin baɗowar haka ka zama mai kuɗi sai ka yi mamaki ƙwararko tana ɗari wannan haka ne in suka baka wata shawara suka ɗora ka basa wannan hanyar shi kenan ka hai amma haiwan haiwa ta mai gina rijiya ce ba addini akwai masanan duniya sosai ko nawa ke gare ka in ka shawarce su suna nan suna nan ko'ina cikin kafafen yada bayanan da na duniya da akwai su mu shegantaka ta dame ma kawai akwai su suna nan neman su zaka ka nemi lambar su kawai ka nemi shawarar su dala 20 ke gare da waya za wallahi sai su ga yaba da zaka yi ta kayan ba dawara ka ka samu jari kasashen kasashen turawan nan haka ke masana ke akwai da kawai sun zalla sun karanci duniya tasha arewa din nan arewa 24 akwai akwai wani lokaci akwai wani abu da ake mai muhimmanci sunan shi shiri ne sunan ya kudi ke magana wani dokta ne ke yake baka labarin yadda ake samun kudi yadda ake neman kudi a same su wani dakta ne wani dan matashi ne ma ba wani babba bane da Hausa amma saboda mu ba mu san ciwon kanmu na ke wani irin wannan shirin mu baya mu baya mu mai da hankalin mu wurin shi dan mu san ina duniyar mu ta sa a'a sai mu ta kallon abin nan su alinuhu mu ta kallon su wannan abin da ba zai kawo mana ci gaba sai dai mai da mu baya sai dai mu ta kallon soyayya kawai mu ta kallon rigimar soyayya rigimar auratayya ga inda ake gwada ma yadda za ka neman kuɗi ka same su yanzu wannan wannan shirin da yawa daga cikin masu kallon arewa ta ba su san shi ba amma sun san kwana casa'in sun san daɗin kowa sun san izza so sun san manyan mata duk sun sani to me ka tare da shi ciki abin da za ka taruwa in yana labari wallahi sai kai mamaki yana gwada ma yadda ake neman kuɗi yadda za ka sarrafa kuɗi ko yaya suke sai ka sarrafa su kuma su ƙaru. amma saboda ku an an riga fata mana kwarwa ba a san mu ci gaba irin wannan shirin ma sai maga aikin banza ne kawai ƙarya ce kawai to shi tun da kake kallo gaskiya ne yau ka kallo wannan ga matar shi gobe ga matar shi ran nan matar tashi kuma ita ce uwar shi mai wani ci gaba ke ci ran nan wani abokin shi ya zama dan shi ko kuma shi ya zama dan abokin mai wani ci gaba ƙarya ba ce kawai ake zanna na ƙarya ga abin da ya kamata ka mai da hankalin ka sani yana yi maka ta ci gaba da wani daɗin ba gara wani ba da ka zana ka kalli fina-finai ka banza ba gara ba ka shiga duniya ka iya kasuwanci ba ka samu kuɗi to fina-finai asarar kuɗin ka ne za ka yi ba asarar lokaci wannan kuma sarrafa dukiyar ka za ka yi ka zama wani abu ka zama maloniya ka zama mai kuɗi ka iya kasuwanci ka iya sana'a ka iya aikin yi ka san ciwon kanka ko ba da ba addini kuma kana kallon fina-finai lokacin ka ya ɓaci nan da kuma babu addini amma da rayuwarka ta duniya wane ai da ba daɗi gara da babu gara ba daɗi a ce babu a ce ba ka da komi yawon gara a kawo ma hatsi kana jin yunwa a ce babu gara a kawo ma hatsi ka jika mai ruwa ka zaki abawa kana jin kana aika mai ruwa kawai can ya kumbura cikin cikin ko ba haka ba a ce a kai ban ka shiga daji ba a ba ruwa in kaga giya ka sha in kaga mushe ka ci a gani ya da da babu gara ba daɗi Allah ya samu dace da za ga mutane sun san rayuwar duniya za su baka labari game da rayuwar duniya dalla dalla amma game da addinin su kuma abin mamaki addinin nan namu kullum shi mushi kullum sallah biyar muke yi amma yawancin masu sallah biyar din nan ba san ta ba kullum sai na yi abu saboda Allah kullum sai na yi guda biyar cikin sati sai na yi guda nawa cikin wata shekara sai na yi nawa amma ina nan inda nake ban san farillan ba ban san sunnonin ba ban san mustafa wanda na sani da kawai na ta dole dole na na yi daidai ban yi daidai ba ruwa na haka akwai matsala amma rayuwata ta duniya ban yarda ba in ka kawo mana wani business da ake a samu kuɗi ba na yarda sai na bincika sai na kira da ba kai ka ji wata harka da ake wai ya take in sai ka bincika irin wannan bincika ake so ka rage ma addinin ka wai kaza da muke yi malam an ya kawo daidai ne cikin sallan muna kaza muna kaza ni ban san ma menene daidai ba mi da Allah a gaya mana mu rike farillan ma baka iyawa amma rayuwarka ta duniya nan fa asara kake ta ta aljanna ba asara kake ta lahira baka lura ba amma ka fifita gara ka yi asarar lahira akan ka yi asarar duniya wannan ba kafirai ne Allah ta yake zargi to duk wanda ya zama to shi ma kamar su ne ba ya da wani hammi ba ya da wani guri sai rayuwar duniya to da shi Allah yake magana ya san duniya ka baka ga mutum da yan kwallo na turai da ya san su duka ya san sunayensu kuma ya san albashin kowa cikinsu kuma ya san kowane cikinsu wani abu ya hiso wani abinci ya hiso wani irin ruwa ya hiso wani irin kayan sha ya hiso da yana da labari me ke gare cikin akawun ɗin shi duka na da labari gaban za kuma kana ɓata lokacin ka shi bai san kana yi ba kuma ba lada za ka samu wurare saboda wargi ne wasa ce kawai in ka yi sa ba ka samu zunubi ba in ka yi rishin sa kuma ba lada sai zunubi sunayen kwallaye gaba daya ga sunayen annabawa nan cikin alkurani guda 25 ba ka sani ba kuma qur'anin nan kullum fassara maka shi yake kullum karanta ma shi yake kana ta jan ana faɗin adam nuh ibrahim salih hud duk kana jin sunayensu guda 25 amma yan kwallo guda ɗari kana iya zana sunayensu da sauri kuma kai maza ka kai kai na ba kai da annaba guda 25 sanin su ka samu lada sanin sai na ƙara masan su ka. wani kuma duk mawakan da ka sani dai ya suna wake tashi waye tashi wa ake yi da shi waye ba yi da shi dai ya sani wani sabon albon aka hido ya sani yaya yake fara yake karewa biya san cikuicin nawa ya samu kyauta da ake badawa ta mawaka na shekara yau wannan shekara wane ne gwarzanta da yana da labari jirin rayuwa ce muke wannan kana nan suna annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyar aka ce ka gai ba za ka iya gai wani ba biyu in ka ce bai suna mazala banda annabi Muhammad ba ya ga wani shi wani ma in ka ce gai suna annabi ba ka kawo mai yake annabi ne ko hankalin shi ma bai taɓa kawo sunan shi Muhammad ba kuma bai damu da shi ba to ballantana ka ce biyu ballantana ka ce uku to bari a ce matan shi ka faɗi sunan matan shi guda tara to a ce 'ya'yan shi guda bakwai ka kawo aiki suwaye sirikan shi suwaye wanda manzala ya aure ƴaƴansu suwaye wanda manzala ya ba su auren ƴaƴan shi yusu ta ma rikita shi gaba ɗaya shikenan amma wurin rayuwar duniya ba ya rikicewa ko kaɗan ba ya bata ita irin rayuwa ce wannan jama'a ya kamata mu tuba mu dawo wurin Allah subhanahu wataala wasa ba hana mu yin wasa lokaci bayan lokaci ba farda da yana son wasa dan adam ya tsaya kawai wani abu zaye shi kadai na addinin musulunci gajiya yake yi shi za musulunci ya zo da waɗansu wasanni waɗanda ya halitta ka je ka yi su amma saboda mi kasa ɗauke ma hankali kullum sahabi ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah muna gaban ka sai mu ji kaman ga kiyama nan za a tadawa muna kuka mun natsu ko dariya ba mu amma da mun koma gida sai mai ta wasa da matan mu da yayan mu yaran mu sai ta hawo mu muna wasa da su muna musu dokin wuya muna musu wannan wanda za ka dora kawo kana dauko shi haka kana mera shi musulun shi sun gululu mun muna muna ta wasanni da su da matan mu muna ta dariya muna wasa to da haka suka yace ya rasulullahi anya wannan ba munafici bane gaban ka sai bai tin amma mun je gida sai duk karatun sai mu a shike shi manzo Allah yace ai wasa da iyali wannan abu ne mai kyau iyalin ka ne ba iyali in ka yi wasa da su lada ma za ka samu ba ma hasan mutumin da mai bambanta tsakanin masallaci da gidan shi masallaci ka tsare gida kuma in ka je gida ma haka ka shigo gida kana tabal da kwanonin gida duka yara sun ce ga babanan ya zo kowa ya kama jikin shi suna ta wasa cikin filin gida da sun gangashe ke sai ka ce ka zo ka aza kujera ga sarki ya shigo gida to ba a san hakan ba kin ka shigo gida ka zama to kaman wani kaman wani dan burin wasa ai ta jin dadi ka ga yare sun dago ka san kakka ma ka wannan ya kaba kana ya bata ma riga wannan ya sa hannunka alji wannan yana lalaban mi ka zo mai dishi kai kuma kana ta dariya iyan ka ne ba haka ake so sai dai manzo Allah ya ce mai walakin sa'atan fasa'atan manzo Allah ya ce sai dai a zange da ragewa lokaci wani lokaci a wani lokaci a bari to haka ake so kakkabe da wasa kawai ita ce rayuwarka in ka wani lokaci ko wani lokaci sai ka tsaya yawwa Allah subhanahu wataala ya sa mu dace wa hum anil akhirati hum ghafiluna Allah subhanahu wataala ce kuma su gaba da ranar lahira su masu gafala ne masu rabkana ne Allah ya kiyaye sai Allah ta'ala ya ce awalam yasiru fil ardh أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون الله تعالى ولم يتفكروا شمتاني بسيتنا نيبا في أنفسهم أتكن كرن كان صبا mai tunani cikin kan mumuna mafi an fusikun abala to basiru a cikin kan kuma akwai alamomin ikon Allah ta yadda kowace gaba cikin jikinka ta sha bamban da wata gaba idanu daban hanci daban kai tunanin wannan muna me yasa ba ma hanci irin idanu ba me yasa ba ma idanu irin hanci ba kunne me yasa ba ma irin hanci ba me yasa bakinka ba irin kunnen ka yake ba haka ma baki irin kunne ya bakinka kamar yadda kunne yake haka za ka yi kyau to me yasa Allah bai azama baki kamar kunnen ka ba sai ya aza baki haka yake yana budewa yana rufewa shi kuma kunne kullum bude yake kuma ka diba ka sarautar Allah kunnen ka kullum bude yake ba abin da ke shiga cikin shi ba a rihi shi kullum bude yake ba abin da ke shiga kana iya shekara da shekaru ko wani haƙi ba zai faɗa ma cikin kunne ba kuma ga ya bude haka hancinka bude yake musamman ka zo bacci ka ɗaga shi da kyau yadda wani ƙwaro zai zo ya gangara ciki amma ba zai gangara ba ya tunani game da kankamuna me yasa ake cin abinci ta baki ba za a ci ta kunne ba ko ta hanci ba kai tunani game da kankamuna Allah ya ce a walam ya tafakkaru fi anfusihim shin ba su yi tunani a cikin kawunansu ba la khalaqa Allahu as-samawati wal arda Allah wa bi halici sammai bakwai ba da kasai bakwai ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin kasai bakwai da sammai bakwai illa bil haqq sai dan gaskiya kawai sai dan tabbatar da gaskiya shine abauta ma Allah subhanahu wataala shi kadai yasa Allah ya ce sanurihim ayatina ila fat wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shay Allah ya ce da sannu za mu nuna masa alamomin ikon ma a cikin karan kansu da kuma cikin sarari har sai sun gane cewa lalle babu abun bauta da gaskiya sai Allah shin Allah bai sai zamanto mai shaida akan komai ba da haka Allah ta'ala ya samar da duniya sama da ƙasa da halittu aljannu da mutane da mala'iku dan a tabbatar da wannan gaskiya din wata ya Allah ya ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda ma bainahuma la'ibin ba ma halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su saboda ai ta wasa ba saboda ai ta wargi ba wargi kullum ba ci gaban rayuwa bane wargi lokaci lokaci yake yin shi kuma Allah ya ce wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq walakinna aktharuhum la ya'lamun ba malici sama ba ba malici kasa ba ba malici abin da ke tsakanin su ba sai dan gaskiya sai dai yawancin mutane ba san wannan gaskiya ba gaskiya shi ne a bauta ma Allah duk wanda bai bauta ma Allah ba makareci ne akan ƙarya yake duk wanda bai kalaita Allah da bauta ba bai bi dokokin Allah ba to makareci ne ko da an ce mai mai gaskiya an ce an ne mai gaskiya ina gaskiya ba ya bauta ma Allah gaskiya shine ka tsaya ka bauta ma Allah subhanahu wataala shi kadai ka bi dokan Allah mai girma da daukaka Allah ya ce wa inna kathiran minan nas lalle da yawa daga cikin mutane bi liqa'i rabbihim lakafiruna game da gamuwa da ubangijinsu Allah subhanahu wataala lalle kafirai ne yawancin mutane ba su ba da gaskiya da tashin alkiyama yawancin mutane ma suna ganin da alkiyaman nan kawai shi ne ba a yin yawancin mutane abinda suke kallo kenan musamman yawancin mutanen arna to abinda suke kallo kawai alkiyaman ma dodo ce kawai ake ba mutane dodon bango ne kawai ban tsoro ne ake ba mutane don dai mutane su tsaya kan gaskiya warjin amana amma babu wata alkiyama ta gaskiya bayan mutuwa ba za a tashi ba wannan kuma ƙarya ce Allah da ya kawo mu duniya shi zai kai mu lahira kana son zaman lafiya to ka ba Allah akwai alkiyama alkiyama tana jiran mu ayoyi suna nan shurin masaki a cikin alkur'ani mai girma waɗanda suke nuna mana yiwa alkiyama ayoyi barkatai ga suna to saboda haka kenan bai gabata ka shiga cikin gungun mutanen da ba su yarda da tashin alkiyama ba rishin yarda da tashin alkiyama rishin hankali duk wanda yake jayayya game da yiwa alkiyama bai yarda da to ba da hankali Allah da ya kawo ka duniya kuma yace shi zai kai ka lahira Allah ya bada wal khalqa thumma yu'idu Allah ne yake fara halitta sa'annan ya sake yin halitta din kuma saboda haka kai kokari imaninka da alaƙarka da Allah ba za ta gyara ba sai ka yarda da ranar alkiyama. Insha Allah ya ce, awalam ya siru.
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ya ce awalam yasiru fil ardi mutane ba su yi tafiya cikin ƙasa ba da hankalinsu da tunaninka ma ka yi tafiya cikin ƙasa da tunaninka ka shiga duniya kawai cikin tunaninka ka zurfafa tunani game da rayuwar duniya ka shiga turai ka shiga kasashen laraba ka shiga america ka shiga afirka da tunaninka Allah ta'ala bai azurta ka da yawon ba me ba ka daman wato zagaye duniya da kafafuwan ka ba to ka zagaye ta da ni da tunani kuma kaga yanzu Allah ya kawo mana sauki ga waya sai ka shiga ta yin duk kasar da kake so sai ka shiga kaga komi na ta zahiranta dai abubuwa ga su nan na rayuwa na morewa na ci gaba na ci baya dai za ka gani ga waya kuma wannan abin kai shi lalata ka samu wurin Allah saboda imanin ka matsayinka na musulmi karuwa zai za ka ga Allah ɗaya gari babban to Allah subhanahu wataala ya ce mutane ba su yi tafiya a cikin ƙasa ba bayan duru sai su duba su gani kaifa kana aqibatul ladina min qablihim ya ya karshen waɗanda ke gabanin su ya kasance idan kai kasashen larabawa saudiya kuwait dubai yaman bahrain amman waɗannan kasashen suka shiga su urdun su misra din ka shiga zaka ga wuraren zaman maguzawa arna makiya Allah za ka gansu da dama ga su nan da kuma wuraren zaman bayan Allah na kwarai za ka tardo kaburburan annabawa da kaburburan mabiyansu da kaburburan salihan bayi da abin zai zama wa'azi gare ka waɗannan mutane ne suka rayu to amma abinda za ka samu babba shine ƙarshen waɗanda ƙarshen su bai yi kyau ba ka gane su ga su nan daga ga wuraren da suka zama nan kamar ba su yi zama ba kamar ba su taba rayuwa ba sai imanin kai kare da Allah subhanahu wataala Allah ya ce kanu ashadda minhum quwwa su wadancan wadanda suka gabace su sun kasance sun fi su tsananin karfi mutanen da sun yi mutanen yanzu karfi ko nan baya baya mutanen da suka rayu shekara hamsin abin da ya baya sun yi na yanzu karfi saboda can tsabar gargajiya ce ake kawo jikinka da kwari da komi ko ba haka ba komi komi a gargajiyance kake cin abin ka amma yanzu komi ya lalace komi so ake yi zamani bari zamani da aka bata mutane lahiya madara da can irin madara solani shan ta ake haka nan kawai ba wani kare kare da ake mata ita ce tsantsanta kuma da suga kawai kaga ita da ma ɗabi'a ce suga ma ɗabi'a ne amma yanzu sai an yi wasu hada-hada wani wannan hada-hada sai a hada ma ciwo cikin ciki ko ba haka ba dan wake da mai da yaji aka san shi amma sai kaga mayonnaise kaga tumati kaga albasa kaga abubuwa da yawa ga sunan in aka yi rikice dan wake aka gyara sai ka ce wannan me kuma ko kudin kurna sai aka kawo duk ta rikice dan wake fari kal ya sha mayonnaise mayonnaise din nan kasan abin nan din shi aikin shi ya kare ko aikin shi bai kare ba ta za ka yi ruguluma abin ka ba ruwanka ko ba haka ba mutanen da tuwo na ci ko na masara ko na dawa ko na shinkafa za ka ci shi da tauri amma duk wanda za ka ci za ka ci haka kake cin shi kamar kana shan ruwa ya za ka yin ƙari za ka iske mutum da gona ta kai eka goma shi ke duka ya noma abin shi mutanen da kowa da bayan shi cikin kwana goma duk kullum zai noma eka kawai kaga shaf shaf haka yake yana takkartar kasa yana jan kasa kawai jikin shi lahiya nan zuwa zuwa zai ga ya kusa kare eka duk yake noman noman tsaye a yanzu aka fara shi dawa ke noman tsaye da ha aibanta shi ake da ce wasu mutane ke yin shi can ba nan ba dai mutane da karhi muna yara akwai wani makwabcin gonanmu nan da ke nan gabas shi kada yake domin gonar shi katuwa ce ta kai ukun ta mu shi kada wallahi sai muke muna kallon shi haka zaka ga yana tai kamar yana wasa dan da nan kuma kaga ya kai kai yayi fada da an ce ma kwana uku kwana hudu zaka ga mun kuma muna nan wajen mu nawa muke muke muke muna takar da kasa haka nan kawai ba mutanen da sai to bale a ce nan da shekara 100 bare 200 ware nan ana maganan nan da shekara dubu dubu uku da suka wuce komi yana daidai ba bata shi ba gurbata shi yanzu kuma mutane yanzu in ba gyara abu kai ba dan ka bata su wasu in kai tsaba gargajiya in ka kawo to dan kare ne mai tauri ba mai ci ko ba haka ba daga da kyan yi sai ya samu wuka ya datso shi a wannan to gura ba a can karanta da komi daidai yake gura yanzu nono ma nonon da za ka damu hura da shi zai ka rasa na kwarai da ka sha fura kawai sai ka ji ya da fura ai ba ta murna mutum ciki ai lafiya ce hatsi ne ba hatsi ba ce cikin dangogin abinci shi kaɗai yake da duk wani sinadari da ka sani duk wani sinadarin da zai ƙara ma rayuwa ya ƙara ma ƙwarin jiki ya ƙara ma albarkar jiki ya ƙara ma lafiya cikin hatsi akwai duk abincin duniya gaba ɗaya babu wanda ya tattaro komi da komi sai ya ci ko kuma ka ci shemar dama ciki ka san an yi shi ba daidai ba ne saboda yanzu hatin ma wurin wurin abin nan wurin yin dawan shi hada fulawa ake hada kaga kaga hatsira kamar cingam in ka haka sai ga yana liƙe ma hatsi kamar cingam fulawa ake sa nan ya ake ai maza ah yanki yake yi mana to Allah ta'ala ya ce mutanen da sun kasance sun bi karfi da mutanen yanzu wa atharul arba Allah ta'ala ya ce kuma sun tado kasa shine atharu sun tada kasa sun motso kasa sun binciki kasa wa amaruwa kuma sun raya ta akthara mimma amaruwa fiye da yadda mutanen zamanin nan suka raya duniya je ka kalli gidajen suka gani da hannuwa ka yi su ba na'urori duk wata na'ura da ka sani mai karfi wadda za ta markaɗa ba hannu ne kawai tsabar karfi ne za ka ga dutse kanta maiman dutse an yi gida mai kyau da shi kawai an maida ya gida a zuwa na sassaka shi a zanki sassaka shi a fidda kofa a shiga a yi filin gida a yi takuna ciki da makewaya da ko har da bai nema duk da ki da bai abin nan a jikin doci suna nan da yawa za ka iske su ga suna su zaman ta wuraren wasan beraye da gafiyoyi da sauran halittu ba kowa wurin yayin su ya wuce saboda kankana so ka ga ci gaba irin ci gaba wanda ya amsa sunan shi to kaje ka ga wannan ci gaban na mutanen da Allah ya ce amma waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu amma ba su ba da gaskiya da su ba suka karyata su suka ki imani da su suka ce ma fada za su yi da su Allah subhanahu wataala ce fa ma kana Allah liyazlimuhum Allah bai kasance ya halaka su dai ya zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadlimuna sai dai sun kasance suna zalunta kansu saboda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da annaba wanda ubangiji Allah subhanahu wataala ya turo masu ba karfin su bai masa amfani ba Allah ya ce fa ba aghna anhum sam'uhu wala absaruhu wala afidatuhum min shay'in id kanu yajhaduna bi ayati Allah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un jinsu da ganinsu da zukatansu da karfinsu bai masa amfanin komi ba amfanin karfi ka samu karfin imani a ce kai manzala sallallahu alaihi wasallam teresa shariru bi sur'a ba mai karfi bane wanda yake daukan mutane yana kada walakin na shadida mai karfi shine man yamliku nafsahu inda al-ghadab wanda yake kama kanshi a yayin fushi shine mai karfi duk wanda bai fi karfin zuciyar shi ba to rago ne inda baka yi bukarin zuciyarka to kai rago ne wurin Allah mai karfi shine wanda ya bukarin zuciyar shi abin da aka ba sai ka tuna Allah ka tuna manzon Allah ka tuna addinin musulunci ka hakura kawai ka hakura ko kuma ka bar wurin ko in ka ga mutumin neman fitina yake da kai dai kaga sai ka sake hanya ja da baya ba tsoro bane sai dai tsoron Allah ne kawai kana gudun shi ne saboda Allah ya hana tashin hankali ya hana fitina ya hana fada Allah ya ba mu irin wannan zuciya Allah ya ba mu zuciya mai karfi Allah ya ba mu zuciyar da za mu yi karfin ta na'am to
in kaka kai a da abubuwa muna kai da abin da lafiya za a yi za a zai da shi mutum ne kan tsaya zai wannan kasuwanci
yana tam yana tambayan wato nau'i na ci ba daɗi ko kuma yana tambaya dai ma game da ci ba daɗi a irin yadda aka sani in damuna ta kusa ana bin manoma ana ba su wato kuɗi a ba su bashi su kuma su bada abinci in damuna ta zo musulunci bai hana wannan ba musulunci bai hana ka bada kuɗin ka ba idan damuna ta yi aka samu hatsi in hatsi ne in wake ne abinda kuka yarjejeniya a baka a baka buhu kaza ga kuɗin ka buhu kaza kake so in damuna ta yi to amma wannan nau'in ya zo da wani nau'i na cewa idan ka ba da kudin za ka cewa to inda in kaka ta zo in ana sai da abin dala ɗari ni dala sittin za a sai da abin ya yi in manomi ya yarda wanda za a ba shi ya yarda shi ke nan dama za Allah ya ce a yi da yarjejeniya a yi cikin kailin ma'alum wa wazinin ma'alum ila ajalin ma'alum a yi da awo sananne ya zuwa lokaci sananne shi kenan in ka yarda shi kenan da ba yarjeje ne ya ce ba maza maka aka yi ba ko in ka yarda sai a yi maka yarda ba kuma shi kenan babu haramci a ciki in an maza ma mutum ne to ya zama haramu na'am Allah biya mana bukatu gaba daya
aka ji suka ce raya masu ne kuma sun rada ya haƙuri wurin haka ba saboda ana rubu wannan rukuwa wani ba a san mutum shi ne haka ko kuma mutum shi ne haka kuma a san mutane sun hana da su su kama ba kuma shi saboda sa ba to ya magaji sun bado sako ga masu abubuwan hawa suka ce da Allah in an tashi a zan kidan yin haƙuri a bar gaugawan ɗauka abubuwan hawa saboda cikin wannan ruguguwan wani yana ya ɗauka abin hawan da ba nashi ba tsara kuma zamanto masu haƙuri waɗan jira an tashi dan jira minti ɗaya minti biyu su samu natsuwa waɗanda ba su da abubuwan hawa da sun hita to sai kowa je ya ɗauki nashi gaugawa aikin shaidan ne mu zan yin haƙuri mu zan bin tsari bin tsari yana daga cikin abubuwan da ke taimaka mana duk masu adidai muka jira mai iske suna da tsari amma banda musulmi inda ka je kai iske wani da ka iske an natsu amma banda musulmi ko muna da tsarin amma mu ba mai yarda mu bi tsarin ba to rishin bai tsari yana daga cikin abubuwan da ke kawo mana matsala a cikin rayuwa saboda haka mu kiyaye mu zanke yin haƙuri kada kai haƙurin awa yanzu awa ɗaya nan wani ya kai awa ɗaya da rabi nan ka ta shidda ta kusa saura minti shidda wani tun kare hudu da minti sha biyar ko ishirin yana nan amma tun ma hudu wasu suna nan kaga wani ya ma kusa awa biyu amma in an yi ta ka ba da minti biyar ba za ka yi haƙuri ba ina ne za ka Raka irin hakurin da aka samu yanzu mutane na yin an je makabartu, to da Allah zan ki wannan hakurin. In an zo ma wurin wa'azi, an zo masallacin juma'a da Allah zan ki yin hakuri, ana bada haɗin kai ga 'yan agaji tsarin da suka yi abi. Ana yi ne saboda kiyaye mana lafiya abubuwan hawan mu. Allah ba mu hakuri. Allah ya ƙara mana hakuri akan bin tsari. Allah ka samu ƙari da duniya lafiya. Allah ka samu cika da imani. Allah ka raba mana asiri duniya da lahira. Allah ka kawo mana ƙarshen wahalhalu gaba daya. Tsadar rayuwa da muke fama da ita Allah kawo mana ƙarshen ta. Allah ka ba ƙasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Waɗanda suke tada mana hankali Allah ka shirya su. Allah ka daidaita musu lamarin su. Allah ka sa su dawo cikin al'umma. In kuma ba masu shiryuwa bane Allah ka kare mu daga sharrin su. Allah ka yi mana maganin su ya Allah Allah mun gabata da su ya Allah Allah ka shiga wannan fada da ke tsakanin mu da su ya Allah in ba masu shiryawa bane in masu shiryawa ne to Allah ka shirya su Allah ka shiryar da su da mu da su gaba daya Allah ka nuna mana gaskiya ita ce gaskiya ka ba mu iko yin aiki da ita ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu iko yin watsi da ita waɗanda ba su da lafiya a cikin mu suna nan ko suna asibiti ko gida suna jiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu da su Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka mu da su gida aljanna Allah ka gafarta mana zunuban mu wannan azumi da zamu kaiwa na tara Allah ka sa yana daga cikin azumin da ka karba ya Allah Allah ka sa karbo wannan azumi gare mu ya Allah Allah ka sa mu ida shi lafiya ya Allah Allah karbe ibadodin mu gaba da ya Allah ka mana gafara ya Allah Allah ka kara mana rahmaka ya Allah ka kara saukar da albarka a cikin rayuwar mu ya Allah ma'aikatan masu tsaro ya Allah ka tsare mana rayuwarsu ya Allah daga harara yan ta'adda da yan bindiga shugabannin mu ya Allah ka kara musu tausayin mu ya Allah ka kara musu adalci da rike gaskiya ya Allah Allah ka kare mana rayuwarsu ya Allah yan kasuwar mu kanana da manya Allah ka taimaka musu ya Allah talakawa da malamai da almajirai da ma'aikata gaba da Allah ka taimaki kowa ya Allah Allah ka raba mu kowa asiri ya Allah Allah ka raba mu kowa asiri ya Allah matasan mu Allah ka kare shirya su ya Allah Allah ka sa zamanto manyan gobe na kwarai ya Allah Allah ka ba su aiki da ilimi waɗanda za su kawo ma addinin mu da ƙasar mu ci gaba ya Allah Allah ka kare su daga talalabi ya Allah Allah ka kare su daga lalacewa ya Allah Allah ka kare su daga duk tabarbarewa ya Allah daga dukkan ayyuka na asha ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thanks.